أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأحياء وأتباعه الأحياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu dama haduwa a wannan majalisi mai albarka masjid al'ansa a cikin halka al'ilmiya ƙarƙashin karatun littafin duniya turkaftani cikin ikon Allah da yarda shi wannan zai kasance zamanmu na 35 a cikin wannan littafin mai albarka a yau ranar litinin 29 ga watan rabiul akhar shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai ga 14 ga watan desamba shekara ta 2020 in ba a manta ba a satin da ya wuce mun tsaya a baiti na ɗari hudu da goma sha tara yau cikin ikon allah da yarda shi zan mu tashi a baiti na ɗari hudu da ishirin daidai ya muhammad al-qahtani la tushgilan nabi ayi bi gairi ka gafilan ana ayi bi nafsika innahu aibani لا تكن عمرك في الجدال محاسما إن الجدال يحل بالأديان وحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنان وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك محربا وتلاقت الصفان فجعل كتاب الله درعا سابقا والشرع سيفك وفد في الميدان والسنة البيداء دونك جنة واركب جواد العزم في الجولان واثبت بصبرك تحت علي علوي الهدى فالصبر أوثق عدة الإنسان واطلع برمه الحق كل معاند لله در الفارس الطعان وحمل بسيف الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان وحذر بجهدك مكر خصمك إنه كالثعلب البري في الروغان أثر الجدال من السؤال وفرعه حسن الجواب بأحسن التبيان لا تلتفت عند السؤال ولا تعد لفظ السؤال كلاهما عيبان وإذا غلبت الحسم لا تهزأ به فالعشب يحمد جمرة الإحسان فلربما إن حزم المحارب عامدا ثم انسنى فسطى على الفرسان نعم يقول محمد القحطاني لا تشغلن بأيب غيرك غافلا عن عيب نفسك إنه عيبان لا تفن عمرك في الجدال محاسما إن الجدال يحل بالأديان إن الجدال يحل بالأديان وحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشهناء والشنان وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك محربا وتلاقت الصفان فجعل كتاب الله درعا سابقا والشرع سيفك وابد في الميدان والسنة البيداء دونك جنة واركب جواد العزم في الجولان واثبت بصبرك تحت علوي الهدى فالصبر أوصف عدة الإنسان وطعن في رمه الحق كل معاند لله در الفارس الطحان وحمل بسيف الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان وحذر بجهدك مكر خصمك إنه كالثعلب البري في الروغان أصل الجدال من السؤال وفرعه حسن الجواب بأحسن التبيان لا تلتفت عند السؤال ولا تعد لفظ السؤال كلاهما عيبان وإذا غلبت الحسم لا تحزأ به فالعشب يخمد جمرة الإحسان فلربما انحزم المحارب عامدا ثم انثنى فسقى على الفرسان زادكم الله من فضله وتوفيقه malam yake cewa a baiti na ɗari hudu da ishirin la tushgilanna bi aibi gairika gafilan an aibi nafsika innahu aibani kada ka shagaltu da laifin waninka kai kuma karar kana da laifinka in kai haka to kai aibin naka ai ya koma guda biyu kai kana ta jijibiyar mutane su yi laifi kana wane mai laifi ne wane mai laifi ne kai kuma kamance da kai ma mai laifin ne kenan ai wanda shi ma da kai shi na shi ya tsaya a laifi guda kai kuma naka ka fara tajassus abin da ba a sa ka ba ka koma mai laifi guda biyu annabin rahama yake cewa la taqtabul muslimi kada ku yi gulman musulmai ƴan uwanku wala tattabi'u auratihim kada ku bibiyi al'auran musulmai ƴan uwanku ku ringa bi kawai jira kake kai a cewa ne yayi laifi fa innahu man ittaba auratihim dan saboda duk wanda yake bibiya al'auran musulmai yake so kawai ya ga su kawai so yake ya ga sun kuskure yattabi'u Allahu auratahu Allah madaukakin sarki shi kuma zai bi al'aurashi. Waman yattabi Allahu auratahu yafdahahu fi baitihi kuma duk wanda ya saki Allah subhanahu wa ta'ala ya bibiyi al'aurashi to Allah zai kunyata shi ha a gidan shi ma ba a wani waje ba fi baitihi ha a gidan shi hadisi wanda ahmad ya rawaito da tirmizi da abu dawud imam al-albani ya ingantar da ci da shi a cikin sahihul jami a nan malam abin da yake gaya mana akan cewa kadda kawai kai gurinka kawai so kake a ce wane ya yi laifi ko kuma a ce a'a kawai wane ya ji kumya kai so kake wane a ce ya ji kumya ko ya yi wani laifi a'a kakkai haka nan allah bai san haka nan in kai haka to kai allah zai sayo gaba kuma hallo allah sai ya kunyatar da kai a cikin gidanka rahimallahu alqa'ila allah ya shigan wannan malamin da yake cewa duk mai bibiyar laifin mutane sunan shi allah'in shi kuma wanda kawai aikin shi ya ruha ma musulmi asiri shine wannan alkarim sai malam yake cewa innal karima uyuban nasi yasturuha lalle kaga karantacce to shine wanda in ya ga musulmi dan uwan shi yayi aibi to sai ya ruha mai asiri sai malam yace amman la'imu fasar sarun wa faddahu amma kaga la'antacce kaga mutumin banza fasarsarun sirrin surutu an yi kaza shi ya yi kaza shi ya yi kaza wa faddahu kuma hannu sirrin tona asiri shi wannan allahin in in ma ra'a zallatan kalbarqi yanshuruha daga ya ga tuntube na dan uwan shi musulmi kamar walqiya sai watsa abun in an yi abu a nan sai a samu labarin a yamai ko kuma a samu labarin a marani ko kuma a samu labarin a agaris kamar ta mai yana jira a aikata kalbar kiyan shuru ha kamar walƙiya da shi a daman so yake a yi wasa ka ga la'im kenan sai mala ya ce ammal karimu fasattahu wa faddahu amma kaga mutumin kirki mutumin arziki karamtacce to bai wannan abun shi fasattarun akwai ruha asiri wani sahu kuma hannu akwai nasiha sai kirawo kaɗan ba yaya ta ka ba zai sai kirawo kaɗan kayi kaza kayi kaza bai kamata ba kai wannan abun ba girman ka bane fasattarun wa faddahu wa man satara musliman satarahu Allahu yawmal qiyamah duk wanda ya sitirce musulmi dan uwan shi Allah subhanahu wa ta'ala zai sitirce shi a ranar tashin alkiyama kenan wannan shine malam da yake mana bayani akan cewa la tushghilan nabi aibi gairika kada ka shagaltu da aibin waninka gafilan kai ka mai rabkana ki aibi nafsika ga aibin karan kanka innahu aibani in kai haka aibin naka ya koma guda biyu shine malam yake cewa la tanha an kulkin wa ta'ti bi mislihi arun alayka idza fa'alta azimu ibda bi nafsika fanhaha an ghayriha fa idan tahanta anhu fa anta hakimu kakka ana wani ayi wani hali kai kuma ka zo kana yin wannan halin in kai haka in ji malam yace arun alayka fa anta fa'alta azimu ka aika abin da bai dace ba ya yi wala shine amanu lima taquluna ما لا تفعلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ابدأ بنفسك أن كفارة كرم كنك كهيك جي وجوني كنا وقد حذر الله عز وجل من ذلك حقيقة الله سبحانه وتعالى ما يحن ونا أبو عند الله سبحانه وتعالى يكتوى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يكتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم شين أي أحاديث اللي ممكن كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتابوا المسلمين kada ku yi gulmace-gulmace na musulmai kuma ku ringa bibiyarsu so kuke kawai a ce sun yi ba daidai ba ba a son haka nan a musulunci wajibi ne akan musulmi kiyaye kan shi kiyaye harshen shi daga bibiyar al'auran musulmai don saboda wannan abin yana sanya mutum cikin giba wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wala yaktab ba'dukum ba'dha kada shashen ku yayi gulma wani shashi وقد قال رسول الله صلى sallallahu alaihi wasallama anil giba annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin wani hadisi akan giba lokacin da aka tambaye shi menene giba faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce iya zikiruka a haka bima yakra shine ambatan dan uwanka da abin da yake kyamata ƙila sai sahabbai suka ce ma annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam a bara'aita in kana fi akhi ma aqul to shi in wannan nan wannan akwai wannan abun da muke faɗa a saman kanshi qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa in kana fihi ma taqul ko da akwai wannan abun da kuke faɗa a cikin shi faqad iktabtahu haƙiƙa kun yi gulman shi wa in lam yakun fihi in kuma ya kasance bai da wannan abun faqad bahattahu haqiqa to kun me kage bukta kun me kage hadisi wanda muslim ya rawaito daga abu huraira da Allah ta tabbata a gare shi shine wani sha'iri yake cewa ajibtu liman yabki ala faqdi ghairihi ajibtu liman yabki ala faqdi ghairihi جموعا ولا يبكي على فقده دمعا وأعجب من ذا أن يرى ذنب غيره عظيما وفي عينه عن ذنبه عمى نايم ماكي ga mutumin da yake kuka don wani shi ya rasa don ya rasa wani kamar misali a yi mutuwa mutum ya ta kuka kai kuma kana ma mutumin wannan wanda ya mutu kuka ka ga zama kanka kuka ka gaza ma kanka wannan kukan ka sani wadda ta zo kan shi kai ma kanka za ta zo sai ma ne yace ko mafi mamaki akan haka shine wanda wani yake ganin mutum wani ya ringa wani laifin shi kaza ne wani laifin shi kaza ne shi kuma alhali yana da laifin shi kuma hallo bai giba ba laifin shi shine hausawa suke cewa laifi tudu ne ka take naka ka hango na wani yanar shi ne malam yake bayani akan wannan kamar yadda imamu shafi'i yake cewa ya wa'izan nasa amma an tafa ilahu ya wa'izan nasa amma an tafa ilahu ya kai wanda kake ba mutane wa'azi amma kai kana wannan abin da kake wa'azi a kan shi يا من يؤد عليه الطهر بالنفس احفظ لشيبك من عيب يدنسه ka kiyaye gurfurarka fa dan ko wata dauda ta zo ka same ta karin magana ne a sai malam shafi yake cewa innal bayada qalilul hamal damas ka sani hokoran abu gaugawa daukar dauda gari ka kiyaye gurfurarka kan wani abu ya zo ya saba ta dan saboda horon abu gaugawa daukar dauda gare shi shine sai malam shafi yake cewa ka hamilu siyabin nasi yagsiluha wa sawbuhu ghalikun fil rijsi wan najasi kamar ka baki kayan mutane ne kana wanke wannan kayan amma kai kuma kayanka sun yi dauda kuma hannu sirri na dan dauda amma kai kuma kana wanke kayan mutane kenan shine wannan baitin yake mana bayani la tushkilanna bi aibi ghayrika gafilan an aibi nafsika innahu aibani sai a baiti na ɗari kudu da ishirin da ɗaya mana yake cewa la tufni umraka fil jidali muhasiman inna jidala yuhillu bil adiyan la tufni umraka fil jidali muhasiman kadda ka ɓata shekarunka kadda ka ɓata lokacinka kawai a gardama a waɗace-waɗace innan jidala lalle shi wannan gardama-gardama yana sa wargi a cikin addini nan malam yana mana kashegi a wannan baitin da ma abiyat wanda za su zo a bayan wannan baitin a kan mi akan cewa mu kiyaye da gardama gardami mu kiyaye da duk gardamar da ba ta da amfani don shi yasa malam yake mana bayanin akan cewa ɓata lokaci ne kai ku diba mamu shafi'i yake cewa palpitation wannan bugawar zuciya ta mutum duk duk duk da take yi wa'azi ne take mai akan cewa kwanakin karaguwa suke a duniya sai mala yake cewa jiƙatu ƙalbin mar'i ƙa'ilatun lahu innal hayata da ƙa'ikun wasawali diƙatu ƙalbin mar'i bugawar zuciyar mutum gaya mene take duk duk innal hayata kai hankali walalle rayuwa da ƙa'ikun ‘yan mintuna ne fa wata wani kuma haɗo da ‘yan sakan-sakan segon-segon daga an buga in misali shekara ɗari zaka yi a duniya daga zuciyarka ta ce duk ta ƙara cewa duk da sha an hudda segon guda biyu to a haka kuma haɗo har rayuwar ta tafi sai mala ya ce to ya kamata ka yi ƙoƙari ka ci moriyar lokacinka don saboda alwakatu ka sai illam taqta'ahu yaqta'uk lokaci kaman wuka yake kaman takobi yake in baka yanka ba da shi to shi kuma ya yanke ka kenan shine malam yake mana bayani yake mana kashedi akan hatsari na gardame gardame da na husuma ta hanyar albatil ta hanyar banza don me yasa don saboda li'anna zalika yuqallibul haqa'iq saboda gardama tana juya gaskiya wa yazharul batil kuma hato tana bayyanar da abu na ƙarya ita gardama tana bayyanar da abu na ƙarya ka ganshi kaman fi suratul haq ka ganshi kawai kaman wannan mai gardama kaman shine mai gaskiya alhali ko ba shi bane ba mai gaskiya wal haqq fi suratul batil kaga mai gaskiya kuma hallo kaman shine bai da gaskiya ويؤدي إلى تضييع الوقت كما هلو غرما تنا كي وازوا غبات لوكتي وتدليل القبضات دبات شريعة وأكل أموال الناس بالباطل دتر دوكيا نمتاني بالباطل و... والسفاهة دواوانتي والحماقة دساكرتي واللعن دا tsine ma wannan wannan ya tsine ma wannan ya tsine ma wannan washatami da wannan ya zagi wannan da wannan ya zagi wannan duka wannan sai a gardama shine malam sai mana kashedi kadda to mu yi wannan a baiti na ɗari hudu da ishirin da biyu sai malam ya ce wa hazar mujadalatar rijali fa innaha tad'u ila shahana'i wa shinnani ka kiyaye gargama gargame da jayayya da mutane dan saboda wannan abun yana kai mutane zuwa ga ashahana yani al'adawa washinnani kuma hallo da ƙin ƙaunar juna yawan gardame-gardame shi yake kawo ƙiyayya a tsakankanin mutane yawan gardame-gardame shi yake haifar da adawa a tsakankanin mutane kama ta ƙaddama kenan annasim huna ta kallama ila أن الجدال يدعو إلى الشحناء وإلى تفكك الروابط الاجتماعية gardama idan take raba 'yan gida da 'yan gida sai kaga wane ya koma bangaren wane wane ya koma bangaren wane wani zalika yarwa an imam shafi'i dan shi yasa aka yi ruwaya daga imam shafi'i yarda Allah rahimahullahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganshi da rahama yake cewa law jadalani al-fu'ali da a ce malamai dubu za su neme ni jayayya in ji imamu shafi lagalabtuhum da na rinjaye su in ji imamu shafi ya ce walau jadala ni jahilin amma da a ce jahili guda zai neme ni jayayya la a ta'abani ya ce da ya gajiyar da don saboda malam yana nuna kenan shi in wancan malamai ne sun hi daɗin gardama an hi gaugawan fahimtar juna amma in kuma jahili ne to kawai zai gajiyar da malam ne kuma hallo ba a samu wata natija ba don shi yasa ka'ida take cewa iza na taqassafihu fala tujibuhu fa khairu ijabatihi as-sukutu iza na taqassafihu idan wawa ko sakare yayi furici fala tujibuhu kai kadda ka mai da ka kyale shi fa khairu ijabatihi amsa shi wadda ta hi ita ce as-sukutu kai shuru ma ka kyale shi shuru ma a yi hausawa suka ce magana ce kuma wannan shirin zai ringa muna name a cikin zuciya shi ne ne imam shafi iza na takassafihu fala tujibuhu fa khairu ijabatihi as-sukutu malamai suke cewa iyaka an tatajadal bil jahil na hane ka ka ringa jayayya da jahil li'anna min akhlaqihi ath-thalatha dan saboda yana daga cikin halaye na jahili abubuwa guda uku na farko halin jahili al-ijabatu qabla an yasma al-ijabatu qabla an yasma kullun shi so yake ba da amsa kafin ma ya shi jahili ke kullun so yake ba da amsa kyarin ya ji daga an fara zance kawai magana ɗin su ya sa baki na biyu al-mu'aradatu qabla an yafham masu jayayya tun kafin ma ya gane menene aka sa gaba na uku daga cikin siffofi na jahili al-hukmu bima la ya'lam al-hukmu bima la ya'lam hukunci da abin da bai sani ba wala taqib ma laysa laka bihi ilm to shi jahili zaka ga a'a bai san abu sai ya ringa ya zaka diba da lokacin azumi zai ko kuma lokacin laye zai mutum zaka ga jahili bai diba wata bai san watanni ba na musulmcin guda nawa bai san daga muharram sai wanne ba daga safar sai wanne amma kuma hannu shine zaka gani mai jayayya wajen ganin wata na ramadana in ka tambaye shi a yau muna 29 ga watan rabiul akhar bai san ba ma a wani wata ne ake a ciki to kaga siffa na jahili kenan amma daga an fara kai kaga shine gaba gaba watan tele ne watan radiyo ne shi kuma watan nashi shi kuma in ka tambaya zana su wace duka a musulunci wata nawa ne adda kai da wuya zai baka wata kwana nawa yake a musulunci abin tausayi har wani he ka gaina azumi 33 bai san ba wata yana kwana 29 ne in ba a gan shi bane sai ya zama kwana 30 in ji annabi sallallahu alaihi wasallam amma he ka gani an yi 31 32 33 kaga jahilci kenan alhukmu bima la ya'lam hukumci da akan abin da bai sani ba kenan shine malam yake cewa idza nataqa sabihu to idan wawa yayi magana fala tujibuhu kadda ka bashi amsa irin wa'annan fa khayru ijabatihi mafi alherin amsa shi as-sukutu shine kai kai shiru idan in ba kai shiru ba ha sai ya tabka ta sai ya shiga inda ba a so ya shiga sai malam yake cewa a baiti na ɗari hudu da ishirin da uku har zuwa na da ishirin da takwas wa izat turirta ilal jidali walam tajida laka mahraban wa talaqati saffani faj'al kitaban lahi dir'an sabigan والشرع سيفك وابد في الميدان والسنة البيضاء دونك جنة واحكم جواد العزم في الجولان واصبر بصبرك تحت الألوية الهدى فالصبر أوسط إبدة الإنسان وقع برمح الحق كل معاند لله در الفارس طعاني واحمل بسيف السلك حملة مخلص متجرد لله غير جبان ما يكي بياني أتكين ونن أبيات إنن hanya wata hanya ce to mutum zai in ya kama dole sai ya yi garrama in ya kama dole sai ka yi jayayya to wata hanya ce za ka bi a nan malumai sun yi shara'i da dama ƙarƙashin aya ta alƙur'ani mai girma iza tana zai fi shay'in farudduhu ila Allahi idan kun yi gardama akan kun yi jayayya akan wani abu to ku koma zuwa ga Allah kuma zuwa ga manjan shi ma za qala Allah wa ma za qala Rasul kenan za a koma alkitabu wa sunna a koma littafin Allah a koma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya hana jayayya ya ce illa billati hi ahsan fi suratul ankabut ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن kada ku yi jayayya da ahalin kitabi illa billati hiya ahsan sai ya kama dole wajadiluhum billati hiya ahsan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa hallu a cikin suratul nahl wajadiluhum billati hiya ahsan da shi yasa Allah ya hana kusuma kuma hallo ya wassafa mutum da mutum mai yawan garrama ne shi dan adam da aka yi shi damar mai san gardama ne shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin suratul kaf wa kana al-insanu aksara shay'in jadala dan adam yawan gardama gare shi akan haka kuma babu ma dalla qaumun mutane ba su hallaka ba ba su bace ba kuma ba su shiga cikin bid'a ba sai da suka zo da gardama ita gardama ita ce mabudi na shiga bid'a garrama ita ce mabudi na bata garrama ita ce mabudi na hallaka fa bil hadis a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma dalla qaumun mutane ba su bace ba ba da hada ba da huda bayan shiriya kanu alaihi wanda suke saman kanta illa utu aljanna sai dai in sun kawo gardama gardame sun matala rasulullahi sannan annabi da ya faɗi wannan sai ya faɗi wannan aya yake cewa wa qalu a alihatuna khairun am hu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun bal hum qaumun khasimun min al musahama al jidal kenan shine a hadisi wanda Ahmad da Tirmidhi da Hakim suka rawaito daga Abu Huraira to anan fama huwa uslubul mujadala menene hanya ta jayayya in ta kama tilas fi da'awa a cikin da'awa ko kuma kana so mutum ya gane gaskiya shi daman aljidar bitarif ake cewa hiwarun talamir tattaunawa ce ta zance ya tafahamu fihi kulla tsarf yana kowane bangare ya kawo magana shi kowane bangare ya kawo magana shi don a gano wane ne mai gaskiya daga cikin wannan ladubban na almujadala jayayya a cikin musulunci na farko anniya a sadiqa da zamanto mutum yana niyya ce ta gaskiya jayayya ce da niyya ka ta ikhlasi zaka yi ta innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manuwa duk abin da zaka yi in dai ba da niyya bane to turarre kenan ita kuma wannan niyyar zaka yi ta ne fi sabilillah akan cewa kawai gaskiya ce kake so da'awa ce zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ka bariya ba dan a ce ba wane ka ilimi gare ya ka da wa'ancan a'a wasum'a ka bar as-sum'a jiji da kai wa talabur rufa ba dan kai ta hukum hannu dan neman ɗaukaka la sharaɗi na biyu na daga cikin sharaɗai na al-mujadala fil islam al-i'timadu ala al-ilm ba a yin mujadala da jahilci ba a yin jayayya da jahilci al-i'timad ala al-ilm kai riko da ilimi ingantacce daga alkur'ani da sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da maganar sahabbai da maganar magabata na kware yaya suka ce kadda kai hukunci akan abin da baka sani ba ba laifi ba ne baka ce mutum abin baka sani ba shi ne yake cewa wa iza su'ilta bima jahilta fala takun متحازقا متسرعا بجوابي العلم بحر لا نفاد لمائه كم قال لا أدري أولي الألباب wa idza su'ilta bima jahilta fala takun idan aka tambaye ka da abinda ka jahilta fala takun to kada ka kasance mutahazikan kai ka gwada mai hazaka ne mutasarri'an kai ka gwada mai gauga ne bi jawabi akan bada amsa a'a kai hakuri haka tambayi na gaba da kai al'ilmu baharun shi ilimi kogi ne la na fada lima'ihi baka iya shanye ruwan shi naka baka moda ka shanye ruwan kogi baka iyawa kam qala la adri ulul albabi yuso nawa ma'abuta sani aka tambaye su suka ce a abu mu sani ba ba na ƙasa ce ba kenan shine wannan sharadi na biyu al-i'timad ala al-ilm as-sahih المقتبس من كتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم سنعككما تحري الحق والبعد عن التعصب riko da gaskiya da nisantar ta'assubanci kada a kawo ma gaskiya ka ce dan dan fartin suwa ne ba na doka ba ko dan dan kungiyar suwa ne ba na doka ba ko dan dan mazhabar suwa ne ba na doka ba a'a ita gaskiya a ko'ina ɗaukanta ake kenan kai an hudda ta'assubanci an hudda laksisin an hudda rasisin kenan wannan shine sharaɗi na uku sannan sharaɗi na hudu at-tahalli bi akhlaqil islamiyya ruko da halaye na musulunci a lokacin da ake shida adabul hiwa yaya ake tattaunawa ba a so ka rinka daga muryarka na ko ina yana jin ka kamar ana faɗa tattaunawa ce ake hiwar ne ake inna an karal aswat la sautul hamid ake so mutum muryarka kasa kasa ba zage zage sibabul muslim kuso wa qitaluhu kufur babu faɗin magana wadda bata dace ba babu attan suka kenan wannan shine sharadi na hudu daga cikin sharadai na almujadala sai sharadi na biyar al-iltizam fil jidal bi tariqa al-mantiqiyya as-salima mutum ya ringa amfani da zance wanda hankali zai ringa doka mutum ya ringa zance da amfani da hankali wanda zai ringa doka masalan kai ne za ka yi jayayya da musulmi akan ya gane musulunci mutum bai san wane ne buhari bai san wane ne musulun ba ka ringa mai zancen buhari ka ringa mai musul kenan a nan sai ka ringa dibawa wani mustawa ne gare na ilimi yaya ne zan mai bayani don ya gane wannan haka magabata suka ringa yi in ka ɗauki kama tun daga abu hanifa imam malik isar da muka kawo a nan lokacin da imam malik ya rike takalmin shi zai shiga cikin masallaci na yin shi a zasu yi mukabala sai aka ce ya ajiye takalmin shi ke shigo kowa ya ajiye takalmin shi imam malik sai ya mallake nashi a zuciya ana a hammata sai aka ce ma na ajiye takalmin ka ce a ce ai yan shi a barayi ne fa tun lokacin manzan allah suke satar takalmin sai suka ce ai malam ai a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama babu shi a ya ciyo daga ina ku samu ta ta hadin muqabala amsa ta ida kaga kenan bai tsaya ba ya ringa musu zance kaza ya ringa musu zance kaza ya ringa musu zance kaza irin irin na wanda ya zo wajen shehu a imamu al-albani rahimahullah yake so ya yi jayayya ya imamu al-albani ya ce babu wanda ya san gaibu kawai shi wancan malamin ya cewa imamu al'albani ƙarya yake sai ya zo wai su yi mukabala da imamu al'albani ya san gaibu kaga imamu al'albani ya gano jami'i ne ba ya rinka ɗauko mai littafi na sahihul buhari ba tafsiri wane ne a'a kawai sai mai a hankalce ya aka yi kawai sai ce to zan yi mukabala da kai amma da sharaɗi guda sai wancan mutum ya ce to menene sharaɗin naka sai ce aikin banza kai ko kace ka san gaibu kuma shar'i na ma baka sani ba kuma barantana zaka san abin da Allah yayi zai yi gobe ni ma baka san abin da yake cikin zuciyata ba ko barantana suka san abin da Allah zai yi gobe ba kaga kenan shine wannan kenan uslub bi tariqa al mantiqiyya as salim sai mutum yana da shi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'iza al hasana irin na ad-doktor al-muslim wanda aka ce Victor Ibrahim wanda na Masar ya yi sanadiyar musuluntar da wani babban doktor bai yahudi suna aiki ne tare sai su ya gayyace shi gidan shi sai ya tafi ga doktor ibrahim musulmi ya tafi gidan doktor bai yahudi yanzu ya san sare doktor ibrahim yana son inab mutum ne mai son rezan sai ya kawo mai wannan rezan inda dama doktor ibrahim ya cinye wannan rezan yanzu da ya cinye yanzu yake ta nema kawai so yake kyautata ni ya nemo mai wani rezan ya kawo bai samu ba sai ya ɗauko mai giya wadda an yi ta da wannan rezan yanzu sai ya kawo sai ya ajiye sai dr ibrahim ya ce hazihi haram hazal mashro haramun lana wannan giya mu haramun ce a wajenmu sai shi ba yahudi yake cewa ajaban lakum ayyuhal muslimun kuna da abun al'ajabi ya ku musulmai tuharrimuna haza wa tuhalliluna haza ku haramta wannan ku halalta wannan yace ma anna haza suli min haza yanzu waka cire zai kuma wannan giyar da rezan aka yi ta kuma an lokace giya haramun ce alhali kuma an loka cire zan an yi ta da da rezan to kaga yau bai hudu ne bai ma yarda da alkur'ani ba ba ya ringa kawo mai ba aya inna malhamaru ba ya gane ba can ibrahim dr ibrahim sharh allah sadara sai aka yi katari iya mai gidan ta hudu ce man hazihi yace hazihi ibnati yace iyata ce wani sannan ga ma'aikata ta hutu har da yace man hazihi yace hazihi uwa zaujaci uwa wannan wadda ta huce ce sai ce min idan limaza ta kulu hazihi halal wa hazihi haram to don me yasa zaka ce kuma yakka wannan haramun ce a gare ka misali wannan kuma halal ce a gare ka ma anna hazihi min hazihi alhali kuma hada wannan diyar daga wannan diyar aka hudu ta kaga misali kiyasi ne wallahi daga nan yace wallahi addinin ku addini ne wanda yake mustaqim yace yaya ake musulunta dr ibrahim ya gaya mai ga yanda ake musulunta yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah musulunci ya samu karuwa ko kaga garnama in zaka yi ta sai ka ajiye hankalinka ba da ko'ewaye ba zaka yi garnama akwai wanda dole ya hankalin shi yake mutum sai ka diba yaya hankalin shi yake kenan wannan shine sharadi na biyar kenan iltizam fil jidal bil turq al mantiqiyya as salima kenan wannan shine sharadai guda biyar wanda malumai suka bada na yin jayayya in ta kama dole ba a son jayayya he in ta kama dole illa billati hiya ahsan bayan wannan za mu ga aksamul jadal aljadal ismani ita gardama iri biyu ce aljadalu ismani gardama iri guda biyu ce aljadal almazmum aljadal almazmum gardama wadda ba a so wadda ba a so da gardama aljadal almamdu da gardama wadda ake so kenan kaga a samun jadal ismani aljadal almazmum wal jadal almamdu garrama wadda ba a so da garrama wadda ake so garrama wadda ba a so ita kuma ta kasu kashi biyu garrama dukan su biyu ba a son su amma ta kasu kashi biyu ahaduhuma na farkon aljidal bi ghairi ilm garrama ba tare da ilimi ba wala taqif ma laysa laka bihi ilm garrama ba tare da ilimi ba mun kawo muka ce yana daga cikin siffa na jahili alhukumu bimala ya ala ya yi hukunci akan abin da bai sani ba kashi na biyu daga cikin gardamar da ba a so aljidal bi shagab gardama da sarrai ba a san gardama da sarrai don saboda in akwai son rai ba a gano gaskiya ba yana ana gardama ne kawai don gardama kuma ba don a gano gaskiya ba dukkan wannan ba ta halatta ba a cikin musulunci garrama da ake so aljidal almamdu garrama wadda ita ke ita ce ta gaskiya wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan da cikin suratul nahl wajadiluhum billati hiya ahsan da inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadiluhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lam biman dalla an sabilihi wa huwa a'lam bil muhtadin kenan wannan shine sharadai wanda malam ya zana mana a nan na in gardama in ta kama dole sai an yi sai a baiti na 429 malam yake ce mana wahazar bi juhdika makra hasmika innahu kasa'ala bil barri fir rawgani malam anan yake mana kashedi da akan mai gardama da mu surtu in ba dan sunna ba ne ba yana so ya yi garrama da dan sunna surtu in kafiri ne yana so ya yi garrama da musulmi mutum sai ya yi taka tsantsa don saboda shi abokin adawa in ji malam ya ce yana da wani tarko wanda zai sa ka kaɗan kai ka fada shi ne muka ce mai garrama in ya kai ɗan garrama sai ka ga kamar shi ne mai gaskiya alhali kuma hallo ba mai gaskiya ba ne ba kenan a nan umar bin hattab yake cewa lastu bil hibbi wala al hibbu yahda'uni lastu bil hibbi an ce al hibb idan yace ni ba mayaudari bane ba mai gardama kuma bana bari ba mayaudari mai gardama ya yaudare ni lastu bil hibbi wala al hibb yahda'uni ni ba mayaudari bane ba dan gardama in ji Umar bin Hattab yarda yarda tabbata a gare shi kuma ba na bari ba mayaudari ɗan gardama ya yaudare ni don saboda in ba ka yi taka tsantsa ba to sai ya kai ka ya baro ka shi ne aliyu bin abi talib yarda allah ta tabbata a gare shi yake cewa yu'tika min tarafin lisani halawatan wa yarugu minka kama yarugu salam yu'tika min tarafin lisani halawatan sai ka ji da baki raurau kamar da gaske zancen nashi kamar halawa yana ta kama hujjoji shi kuma hujjojin na ƙarya ne wa ya rugu kuma hannu ya ringa kwanance kwanance ya rugu ya lufu kida wa ya lufu kida ya yi kwanance kwanance da kai kama ya rugu sa'alabu kamar yadda dila yake yawan yawan kwanance kwanance kenan anan malam yake mana wa hazar bi juhdika makara ka ai kai ta ka san za ka aje ka san da wane ne zaka yi garrama kakka yi garrama da wanda in ka san kun hallu zai kara batar da kai kakka yi garrama da wanda in ka san zaka yi garrama da shi zai kara batar da kai ko kuma zai kama shakku a cikin addini malam yake cewa asalul jidali min as-su'ali wa far'uhu a baiti da 130 kusrul jawabi bi ahsani tibyani shi asali na gardama an samo shi ne daga yawan tambaya asali na gardama an samo shi daga yawan tambaya kuma reshe na gardama shine a ba da amsa wanda take ita ce tare da bayani wanda yake ingantacce a nan allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tas'alu an ashiya'a إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم nan ba a so ka yi gardama a kan abin da bai faru ba ko kuma abin da daman ba ya yi ba wannan yana daga cikin ƙa'ida na talabatul ilm in za su ma malamai tambaya to su ringa tambaya akan abin da ya afku ko kuma abin da a'a ya afkun a gaba tabbas a'a ba hashashe ba wanda ba zai afku ba kenan ba a son irin wannan tambayar sai malam yake cewa baiti na gaba da shi la tantafi inda su'ali wa la tu'id lafazan su'ali kilahuma aibani kenan malam yana mana kashedi akan mu bar tambayar dubatta da fa'ida kuma hallo yawan tambayar nan fa wata rana daga shedan ne shedan yake zo ma dan adam sai ya sa mai shakka a cikin ranshi ya sa mai wa'insu tambayoyi a cikin ranshi kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce na buhari da muslim ya ati shaitanu ahdukum shaitan zai zo ma ɗayanku fa ya sai ya ce man halaka haza wa ya halicci wannan wa man halaka haza wa ya halicci wannan ai man halaka sama wa ya halicci sama wa man halaka al-ard waye ya halicci ƙasa wa man halakal jibal waye ya halicci duwatsu wa man halakal insan waye ya halicci mutum fa yujibuhu ibn adam dinan wa fitratan wa aqlan bi qawlihi allah sai dan adam sai ya bashi amsa yace ai Allah ne ya halicci wannan dukkan komai inna dan adam ya bashi amsa wa hadha jawab badi' lakin da shaitan la ya ƙi inda hazar hajji amma shaitan bai ya tsayawa akan wannan tambayar kaɗai a cikin hadisi hatta ya ƙulu har sai ya ce man halaka rabbuka to shi ubangijin naka shi allah da ya halicci kaza ya halicci kaza shi wa halicce shi shaitan da ya ji annabi ce zai yi wannan tambayar sai ya riga ma wannan tambayar wa min huna in ji annabi ce to daga nan fa وضع النبي صلى الله عليه وسلم الدواء النافي سي النبي سي كاو maganin wannan wal jawab as-sari kuma amsa ta gaugawa in wannan abun ya zo maka fa iza balagahu idan ya zo ma wannan abun falyasta'iz billah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to kai gaugawa ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim daga wannan wasiwasin ya zo babban abun da aka ce kai sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wani yantahi kuma har ka fasa wannan tunanin hadisi wanda buhari da muslim suka rubuto fa in ma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah minash shaitanir rajim aya cikin suratul fussilat a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman wajada min zalika shay'an duk wanda ya sami irin wannan kokontar da irin wannan wasi-wasi a cikin zuciyar shi falyakul to ya ce amantu billahi na yi imani da Allah anan malamai na hadisi ne suka ce to annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi nuni ga abu guda uku in wasi-wasi ya zo na shaida irin wannan wasi-wasi ya zo ma mutum na shaida abu uku ne annabi ya yi umarni da su na harko al'intihau ka hasa wannan tunanin na al'intihau ka hasa tunanin na biyu kuma at-ta'awwuz min ash-shaytan ka nemi tsari Allah ya kare ka daga shaidan na uku kuma al-imanu isbatul imanu ka tabbatar da imaninka ka ce amantu billahi ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim amantu billahi wannan ita ce addu'a da zaka yi duk lokacin da wasai dan ya ringa ma wasi wasi wa ya halicci kaza wa ya halicci kaza wa ya halicci kaza kenan wannan ita ce amsa da zaka ba shaidan sai a banki na eh 300 na 400 da biyu wa iza galabta al-hasma la tahza bihi idan Allah ya baka nasara ka ci nasara akan wannan jayayyar da kake yi da jahili ko da dan bid'a la tahza bihi kada kame izgili kada kame izgili fal ushbu yuhmadu jamarat al-ihsan saboda girman kai yana bata kyautatawa girman kai yana bata kyautatawa kenan anan malam abin da yake mana bayani akan cewa an mutum ya ci nasara a dukkan koli ba alfahari ba zai ringa yi da shi da kai a gode ma Allah subhanahu wa ta'ala zai yi dan Allah ya kara mai wannan basirai da ya kara mai wannan ni'imomin li'anna an-ni'ma arus laraba suke cewa an-ni'ma arus ni'ima amarya ce maharuha ashkur sadakinta shine ka gode ma Allah wala in shakartum la'azidannakum kenan a tuna lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga fatahu makka babban daɗi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi sosai amma da ya shiga cikin fatahu makka annabi ya shigar tawadu bai shiga ba da jiji da kai sai ya ringa sadda kanshi tawadu lillahi tabaraka wa ta'ala yana mai tawadu ga Allah madaukakin sarki haka ake son mutum yi tabbas mutum yana farin ciki in abu ya same shi na jin daɗi to amma yaya ake farin ciki ana farin ciki ne ta hanyar da shari'a da ta kawo kamar irin na sujada mutum ya faɗi ya su yi sujada ya ce sajattu wajahi lillazi halakahu wa bassa sham'ahu wa basarahu fa tabarakallahu ahsanal halikin ya gode ma Allah irin na mutum yayi walima yayi yanka ya yi ta jin daɗi ya kira mutane irin na ayi wa'azi na walima haka ake so mutum ya yi ba mutum ya rika jishi da kai ba dan Allah yake cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu wa huwa khairun mimma yajma'un amma ba irin wannan farin ciki ba na jiji da kai na isgili dan saboda wannan shi ya kai karuna zuwa ga hallaka inna karuna kana min qaumi musa fa baza alaihim وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه محل الشاهد إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين kenan ba a so irin wannan jiji da kai gode ma Allah subhanahu wa ta'ala zakai da Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da wani dalilin ka ba ka goran ta ba ka ringa ai ni na ma kaza ni na ma kaza ka ba ta ladan naka don saboda duk lokacin da kuka yi jayayya da mutum akan ya gane gaskiya ya gane gaskiya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya yi alheri a baka jajayen raƙun madu ya yi ma alheri a baka jajayen raƙun madu la'an ya hadiya kallahu bika rajulan wahidan khairun laka min kumarin ni'am kenan sai ka gode ma Allah kuma ka tabbatar da imaninka Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma da wannan ladan naka fala rubbama in hazama al muharib wa amidan a baiti na karshe na 333 sun sun mazana fasata ala al fursani anan malan yana mana bayani in kai shi shi da kai tana yiwa gawo ya juye da mushiya tuna kissa da darasi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a yaƙi na Uhudu yaƙi da darasin wani an yi shi ne hannu har wanda ila an tarisal arda har tashin alkiyama mutum ya gane wannan abu lokacin da suka ci yaƙi suna jin daɗi yanzu kuma hannu hankalinsu ya komo saman ganima wannan ya doki kaza wannan ya doki kaza sannan kuma hannu Allah sai ya aiko musu hannu kuma hannu abokanan adawar kuma hannu suka afka musu ha aka kashe musulmai da dama a wani ha aka kashe musulmai da dama wa yawma hunain da kuma gazuwa ta hunain kenan shine ka gode ma Allah kuma haka sun mastakin ka ƙara cin nasara don saboda man la yashkurullah man la yashkurun nas la yashkurullah kuma hallo ana subhanahu wa ta'ala yana son mutum mai godiya yana son mutum mai godiya idan wannan a takaice shine darasin mu na yau an muka diba muka rakkaza darasin mu na yau ya rakkaza ne akan abu guda uku abu na farko kadda hankalinka ya zamanto kai kawai bin al'auran musulmi ne kaga wane yayi laifi wane yayi laifi iya da laifinka tukwannan ka gyara kanka kada ka ringa bibiya al'auran musulmai don saboda duk mai bibiya al'auran musulmai Allah zai bi al'aurar shi kuma duk wanda Allah ya bi al'aurar shi Allah zai kumyatar da shi har a cikin gidan shi haka hadisin ya ce abu na biyu abinda wannan darasin yake karantar da mu kada mu bata lokacin mu akan garramar da bata da amfani kadda mu bata lokacinmu akan gardama da jahili wanda bata da amfani in ya kama dole sai mun yi garrama abu na uku to shine ya kamata mu kiyaye dokokin da aka kindaya na garrama a musulunci kenan wannan shine darasin mu abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اقض حوائجنا جميعا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك